وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وخالدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين مجلسين نوكينا نكما عند سرنا كرم تلتات آه سيرة الرسول to bismillah yau ranar ashirin ne ko daidai ga watan rajab watan bakwai kenan tsakaninmu da ramadan wata ɗaya ne da kwana goma yau kwana arba'in cur in allah yadda shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu kuma cikin baka yau ranar sha ɗaya ne ga watan a biyu watan fabrairu kenan to bismillah mala bismillahir rahmanir rahim jal wa kana suhayb ibn sinan al-rumi yu'azzab hatta yafqid wa'yahu wa la yadri ma yaqul ha to tsauri daga cikin irin nau'in azaba da aka yi ma waɗanda suka musulunta raunana a makka akwai wani mutum ana kiransa suhaib shine suhaibun rumi kenan shi suhaibu mutumin makka ne amma an ce a dalilin irin yadda suke sace mutane a da da aka sace shi sai suka kai shi rom ya taso a rom har larabcinsa ya sami tangarda yana da gura-gura a harshe kamar ka ce ka ɗauki yaro ba haushe ka kai shi kila kudu dole hausarsa ta samu canzawa haka ne? to haka ya faru da shi ma balarabe to shine daga baya yau da gobe Allah ya mutsumar arzikin dawowa makka ya zama ɗan kasuwa mai kuɗi sosai sai suka carke shi o kare mutumin nan mun zalla kenan suka yi mai azaba shi ne yake cewa ana mai azaba hatta ya fiƙi hasa ya suma ya rasa ma inda yake wala yadri ma yaqul bai san ma me yake furtawa ba kaga irin wannan yanayi in mutum furta kafirci ba shi da laifi saboda kusan an kuntata mai ne to suhaibul rumi kenan suka ce da shi za mu kyale ka ka tafi gun muhammad amma duk abin da ka tara na dukiya sai mun kwace yace suka ce za mu kyale ka yace ku kwashe dukiya aka suka bar shi ba sai sun kobo in ka san karfin imanin sahabi ba na wasa bane to yana cikin su ya baka wannan lissafi ina na gaba madalla cikin waɗanda kafaran maka suka azabtar akwai yasir wa a'ilatuhu da iyalin shi akan ce amaru dan ko ba ana faɗa ba amaru dan to shi yasir shine uban ammar shine mijin kuma wa kuna yi suna na sumayya waɗannan mutum biyu sun shahara kuma sunansu tsakanin musulmi ya shahara sumayya da ammar da yasir su ukun nan to shi yasir shi ma sai da suka sa mai mari a kafa da ɗakwara azabar safiya ba ita ce ta ranar haka ne duk da fi sabilin iman ba su ci ba ba su sha kowa ba wa ma na kamomin hum illa an yi minu billahi an gane ko to haka kuma ainihin wato matar shi nana sumayya ita adda aka caka mata uzbillah a gabanta mujahal ta kashe to sai annabi ya kwantar da hankalin ɗanta amma amma yi haƙuri za ga abin da Allah zai yi ma ainihin wannan matar kuma ƙarshe koyi mummunan mutuwa sai ce ce zo ammar inna allaha qatala qatila ummi Allah ya kashe makashin babarka a yakin badar dan kashe Abu Jahl to irin waɗannan abubuwa na azabtarwa sun yi musu na'am
وقد شارك أبو جهل مشاركة عديفة ظالمة في إيذاء المستضعفين من المؤمنين.
ما لم يجي أبو جهل شارك wato ya yana da hannu shine sharaka ya sanya hannu sanya hannu mai muni kuma irin na zalunci wajen cutar da raunanan musulmi na daga muminai kamar abin da 'yan roman katolika ne 'yan addinin kiristan 'yan roman katolika suka yi wa musulmi a spain a andalus shekaru 100 da suka wuce koda ina kallo sai wani profesan tarihi balarabe ya ce ga kaburburan sun an gano kaburburan da gaso an guntule musu kai fiye da shekaru a sun karkashe saboda kawai suna musulmi in kuna jin inquisition haka suka yi musulmi a wurin cikakkun 'yan ta'adda ne kuma sun ce mabiya annabi isa ne shi yasa yanzu su fahimta wani abin abin kunya ne in an tono sai ta rufe abin kunya ne suna magana ta'addanci suna 'yan ta'addan kuma haka suka yi musulmi tun daga 1492 a lokacin da aka kori musulmi gaba ɗaya daga wannan ƙasar suka mai da masallatai church kai da kace kana bi annabi isa da ya ce a zauna lafiya me suka ci maka haka suka yi yan roman katolika wannan abun kuma har yanzu nan ana nuna musu abun kunya ne a kanku masu da'awar kanku ya waye gawakin da aka samu a ramin sun fi dubu bakwai wadannan musulmi laifinsu suna sallah suka sai da su ku bar musulunci ku zama yan roman catholic ko ku je lahira ko ku bar wannan kasar gaba ɗaya spain mutumin da anan aka haife shi kaka da kakanni fiye da ɗari shekaru ɗari uku da je ina haka da yawa suka bar kasar don kusan wannan akwai alaƙa don kasan shi kafirci ɗan wani juna ne alkufru millatin wahida to abinda suka yi ma waɗannan an yi musulmi irin wannan kuma laifinsu kawai imaninsu da Allah Allah ka tsare mu da shirin kafa na fata an gane ko ehem lalle Abu Jahal yayi musharaka musharaka mai muni na zalunci wajen cutar da rauna na daga cikin mu'minai na'am عندما أسلم ياسر بن عمار الكناني a lokacin da Yasir dan Amir al-Kinani kun ji cikakken sunan Yasir ko yawanci sunan muka sani yasir yasir baban ammar amma sunan shi yasir dan amir alkinani daga ainihin gidan banu kinanata to lokacin da ya musulunta to kaji sunan mahaifin na na sumayya khayya da matar shi sumayya yar khayya da ɗan nan nasu mai suna ammar yasir sumayya amma to lokacin da suka musulunta raha abu jahalin wa banu makhzumin yusiruna ala al-abi wal ummi wal ibn wabilan min at-ta'zim babban abin da ya sa gaba shi abu jahal da dangin shi banu makhzum saboda shi abu jahal daga gidan banu makhzum yake banu makhzum kuma reshe ne cikin rassan qurayshawa in ka ce ƙuraish to babbar ƙabila ce a cikinta akwai rassa-rassa akwai banu hashi gidan manzan lakin sassa akwai banu mahazo gidan abuja akwai banu abdiddar gidan wakilan mus'ab ibn umayr ai abdari ne akwai umayya gidan sayyidina usman ke akwai banu adi gidan sayyidina umar akwai banu taimin gidan abubakar siddiq kamar ka ce hausawa akwai kanawa akwai misalin haka ne ko gwargwari ke to shi abu jahal daga gidan banu mahazin da yasir ya musulunta da ammar da mahaifiyar to malam sai ya kasa zaune kawai azaba iri iri ya je damke uwar da uban da ɗan da ba su da hali ba su da mataimaki sai Allah to haka Abu Jahal yayi musu Allahu akbar shine yake cewa eh yursiluna yursil al-abi shi Abu Jahal da dangin sa banu makhzum sai suka zamanto suna aika ma uban da kuma ainihin wato uwar da kuma dan wabilan min at-ta'dhibi in ka ce wabil kamar ka ce mamako na azaba shi ne wa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan na'am جعلوا يأخذون الأبوين وفتاهما إلى بطح- إلى بطحاء إلى بطحاء مكة bataha'i makka إلى بطحاء مكة sai zamanto abinda suke yi sai su kama uwa da uban dawa dawa kenan
عمار A'a, فياسر yasir da sumayya wa fatahuma da saurayin nan nasu dan nan nasu amma abinda suke musu sai su kai su bata an kace bataha a makka shine kamar ka kalli wani katoton fili a Kano da ya shahara kamar ina fili su kuwa madalla inda dai ka san matattara ne to shine bataha sai su kai shi wa su kai su ainihin wani katoton fili wanda yake a cikin makka ne wa yulbisunahum duru'al hadid kun san abin da suke sa musu silke irin na karfe riga irin ta karfe wato duk a sa musu mari sama mari kasa mari tsakiya har kafirci yake Allah ya ce wa ma naqamu minkum illa an yu'minu billahi al-aziz kamar abin da na baku misali abin da ake musulmi a Spain wancan shekaru Arabtum sai sun ya musu ainihin riguna sulke irin na ainihin wato wai karfe mhm ويصبغونهم بأشعة الشمس yusniqu yasharuna daga sahara yasharuna ويسهرونهم بأشعة الشمس sai su dinga kona su da tartsatsin rana ka san makka da zafin rana duk wanda ya san makka ya san makka tana da zafi kokwa sannan kuma ka san gari ne mai yawan duwatsu to sai su je sanya su rana ta dake su ba abinci ba abin sha har rana ta faɗi to kaga ko ba kashe ka ba yunwa tana iya kashe ka malam sun ga bakar azaba iri-iri a hannun kafar maka Ya ويبعثون Allah.
عنهم الماء su hana musu ruwa shin da ruwa da tuwo wanne muhimmanci mutum ba zai iya zama bai ci loma ba daga nan har yamma amma ruwa ba za ka yi shi yasa bahaushe ke kiran azumin ramadan watan mai kishi me yasa ba ya can yunwa eh akwai amma kishin ta fi damu mutum amsa su zaki ta watan kishi kuma a addu'a mai fi zahaba zama'u ba zahabal ju'u ba ju'un yunwa zama kuma kishi to kasancewa ruwa a hana maka ruwa to malam babbar magana ce to sai su hana musu ruwa na'am ويتعاقبون عليهم بالضرب
duka wannan wannan shine fasin fasin eh kai da ke kai ma ka bi haka shine ta akabo tan by tan kai jama'a حتى إذا جفت مثل الخلوص har sai lokacin da makogoronsu in ya bushe ya kekashe saboda tsabar kishi ويبست العروق har yawon bakinsu ma ya yanke saboda kishi وتشققت الجلود fatunsu sun tsatsage saboda bala'in zafin rana gaba abinci وسالت الدماء jini malam ya fara tsatsafowa daga jikinsu تركوهم في ذلك اليوم da shi ke nan su ai ai ai kun dan Allah bari mu kyale su kuma suna ɗaure za mu dawo gobe
يعيد معهم الكرة في صباح اليوم dan su maimaita abin da suka yi nan shine alkarra maimaitin abin da suka yi fi sabahil yawmi tali a safiyar wan shekari haka suke musu ajere azaba daga wannan sai wannan na'am
ولقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهم يسومونهم سوء العذاب فحز في نفسه أنه لا يملك لهم قوة ولا نصرا Allahu akbar ووقف عليهم وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة wannan hadisi al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak kitab ma'rifatus sahaba inda ya ambaci darajojin yasir ya kuma ce sahihi ne bisa sharadin malaman nan guda biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya wuce ya gansu a wannan hali da amma da babar shi sumaya kenan da kuma wa? shi kansa yasir wahum yasumunan suna suna gana musu bakar azaba fahazza fi nafsi sai haka din ya girgiza ran annabi ce kashi ba abin da zan iya mu ba ƙarfi ba yawa ba dangi za su iya tinkara su mai annabi yake ce da su wasalam abin sai ɓata mai rai annahu la yamliku lahum quwwatan wala nasra bai mallaki ba shi da wani ƙarfi da zai ba su agaji ko wani taimako wa kafa alayhim sai ya tsaya a kansu ya ce da su sabran ala yasirin ku yi haƙuri iyalan gidan yasir abin da ke da suke ku yi haƙuri ku yi haƙuri haƙuri a kanmu cikin wannan azabar ma'ana su yi haƙuri kan rike imaninsu da jure ma wannan azabar ma'ana ko da mutuwa za ta kai ta kamo akan wani ku yi haƙuri sai ce da su fa'inna ma'ida kumun janna ma'alƙawar takku a gun ubangiji aljanna ce a to kai mai kake nema ne mutu duk daɗin da ka samu a duniyan nan daɗin zai ƙare ko kai za ka ƙare ɗayan biyu ne dole ne kawai duk abin da ka mallaka watan wataran za ka mutu ka bashi wasu za su gada ko Allah ya kwace abin ya tafi ya tafi ya barka ƙaida ce to in ku har haka ne kuma haka ɗin ne kaga hikimar gaya musu sabran ala yasirin fa inna mau'idakum aljanna ku yi haƙuri matabbatan ku aljanna ne in ya muku abin da ya muku faɗin haka sai ka iske rawukansu da ake ɗanɗanawa azaba fahada a sai su nasu saboda sun san maganar da aka gaya musu daga bakin da ta fito kuma sun san ma'alƙawartarsu wanda ya rasa aljanna ya rasa komai malami suka ce to kai mecece matsalaka ka sha wahala a duniya Allah baka aljanna kai mecece riba ka an tara maka duniya ka je wuta ka ji wannan magana Allah ka ba mu aljanna da tausayinka da agajinka da tanyanka na'am
واشتاقت شدة العذاب مقابل الفوز بالجنة eh sai aka wayi gari tsananin azaba din sai ya karu gare su muqabil al-fawz bil janna a gefen shi ga rabota da gidan aljanna shiken suka ce shi mutum in ya san wani gagarumin rabo amma karkashinsa ga wahala kuma babu yanda zai sai mutum ya haƙura da wannan azabar saboda wancan alkhairi a to dama duk abin da ka gani a duniya sai an ci kwakwa haka ne yanzu manomi da yake shan wahala gyaran gona da da ya sai taki yayi kaza kaza ba yana shan wahala ba me yake nema ne a ƙarshe shine ɗalibin da zai hau mota daga bangon gari zuwa ban je neman karatu a jami'a ya rasa motar ga turmutsitsi ga ruwa a jiya ce da shi kama kara tsaya awa ɗaya a waje ya jure wai me yake nema ne wai yanzu kakar siyasa ce za ga yan siyasa sun shiga lungu lungu lungu ko da lokacin wadda damuna ne me suke bukata ƙuri'a a samu a hau to in duniyan nan ka wahala dan ita kuma mai karewa ce nisa za ka damu don ka gamu da wahala game da neman lahiyar kai dai ka roƙi Allah kawai dacewa ita ce babbar magana laqad khalaqnal insana fi kabadin haka Allah ya ce ko mun halicci mutum cikin cin kwakwa shine kabadin innaka kadihun ila rabbika kadahan ya kai mutum me yarfar da gumi ne a hanyar ka ta zuwa ga Allah kuma za ka gamu da shi tunda shi an riga an gaya maka ashe sai ka shirya ka kinsa in ba ka ba lokacin sanyi ana muku mukun sanyi kana jin daɗin bargo haka za ka kura kaje ka je kai sallah hmm ai misali da daɗewa wani malami na Allah mai rahama ko na rai sai wani yaro ya ce da shi ya mutu malami a gida da ne mahaifi na aiki da abin da ya sami ina jin ko yanka masa abin ya yanki sai ce kai ka gode ma Allah wajen hidimta ma uba har wannan abu ya faru gare ai ba da gangan ka yanke hannunka ba wajen yi wa uba hidima ne to gode ma Allah kan wannan me yake so ya ce mana a cikin hidimar mahaifi ka gamu da wato wannan tasgaro to farin ciki gare ka kina mijinki girki kika kone da wuta ta kuma sani ki gode wa Allah ai wata a rayuwar karonci take ba ta da mutuncin zaman gidan auren ko ba haka ba ila tema abokin fasikancin ta nema girki ta kone aikin banza wahala wuki ke kofa karkashin sunnan Muhammadu Rasulullah ashe kenan mumini baya damuwa don ya gama da cikas a hanyar ta koma zuwa ga Allah sai dai nemi dace da taufiki na'am
لم يكن الأمر بالشيخين الكبيرين أما سمية فمر بها شيطان قريش أبو جهل وهي تعذب فشتمها أقبح الشتم وأسمعها الفوش والتفهش والبذاءة وسيء الحديث فلم تعبأ به ولم ولم تكترث لأمره فأخذ رمحه وطعنها في فرجها وقيل قلبها فخرجت حربة الرمح حربة حربة الرمح من ظهرها وأما زوجها ياسر فمات تحت الجيران العذاب.
لم يطل الأمر بالشيخين الكبيرين ya ce su waɗannan iyayen guda biyu su ne shekhari da yasir da matashiwa ya ce ai al'amarin bai ma ɗau lokaci da yawa game da su ba don ga abin da ya faru zai ba ka bayani daki-daki amma sumayya ita sumayya famar rabiha shekanu ƙorashi rannan sai ga shedanin ƙorashawa shi ne abu jihar ya zo ya wuce inda suke wahiyar tu'azzab ya tadda ita ana mata azaba to ai da sai kyale ita ta ci gaba da shan azabar ko ba haka ba fashe kama ha sai fara kunkunduma mata a shan to mene ne ya zafi ne ci gaba da azabar mana me na zagi yi mata zagi akbaha shatmi mafi munin ashirye mata da fatan gane ko wa asma'a al-fuhsha wat tafahhush yaji yadda ita kazamar magana irin maganar duk mai mutunci ba zai furta ba sai yaji yadda ita haka wal badha'a da tsiwa irin ta harshe wa sayi al-hadith da mugunyar zance duk ya gaya mata amma mumina falam ta'aba bi ko kanzil bata ce mishi ko ƙara wani sai ƙara wato kufular da shi walam taktarit li amri ta yi shakulatin ɓangaro ta ce ma san kana yi ba to wannan sai dame shi ya kamata kyale ta ba sai ɗauki mashi zai tsira fa'akhadha rumhahu sai ɗauki mashin shi wa ta'anaha fi farjiha ya cika mata a gabanta kuma rage kuma da ƙarfin cin toshi tunda an ce mutum ne jika-jika wakila wasu suka ce a kalbiya zuciyar ya cika mata na kaga dukkan su biyu makasa ne bare ma zuciya la ilaha illallah fa kharajat hirbatur rumh sai tsinin mashin sai da ya bule da duk zuwa bayanta ta kaga mai rige kuma shikenan zai ta mutu kuma ba za ka ce to ai ga asibiti ai maza ka ce emergency babu wa amma zawjuha amma mijinta wa kenan yasir famata tahta niran al'azab shi kawai tsabar azaba ne wuta wannan ta kashe shi to yi mamakin yaro matashi ya ga amma iyayen shi biyu haka an kashe mai uwa an kashe mai uba to kaga matashi ya ce to me suka yi ne laifi me suka yi na'am na gaya muku wannan hadisi mafitar shi ko to na'am وعرف عدو الله بالصد عن سبيل الله تعالى shi wannan makiyin Allah Abu Jahl urifa dama an san shi da sabbi da bautar da wato kore mutane da bankaɗar da mutane da shi ne asaddu toshe mutane gabarin hanyar Allah abu ne adireshi ne na farko da aka san abu jahal da shi wahaffi wahaffi urifa bi kuma an san shi da kwadaitar da mutane su bauta ma gumaka da kuma gumaka al'afan da abu ɗaya ne sai dai wasan yawanci abin da yake mutum ya a zuci asnam kuma abin da yake mutum gashi nan a gine an gane ko? kafati
وغلق كافة الأبواب المؤدية إلى الخير مع المسلمين والمشركين يوا أنسان أبو جهل دقي كان وانشن أنسان شي بالصد وحق الناس وغلق كافة الأبواب المؤدية an kuma san shi da kulle dukkanin kofofin da za su kai zuwa ga alkhairi sai datsa wannan kofin in za ka gina misali an sai karkai to an san shi da wannan haka yake wa musulmi haka ma ‘yan uwan shi mushirkan ‘yan uwan shi kafirai duk abin alkhairi abuja ne yakan hana ai na'am wow muna menene abajada hawa ba mun samu a ba ja da ha wa ko kamar alphabetically kenan sai wa
وكان أبو بكيها واسمه أبو مولى لبن مولى لبن عبد الله وكان من الأسد وكانوا يخرجونه في, في نصف النهار في حرب شديد cikin waɗanda aka yi musu azaba a wannan lokacin awa akwai wani mutum sunan shi abu fukaiha abu fukaiha amma cikakken sunan shi aflahu aflahu arabtum maulan libani abdiddar wato yaron gida ne an gane ku akwai mawalat na banu abdiddar wato iyalan gidan wa kenan na'am mus'ab ibn umayr an gane ko na'am wa kana min al-azd shi daga kabilar ainin banu azd ne al-azdi ne fa kanu yukhrijunahu fi nisf an-nahar fi harr shadid sukan je su fito da shi ki a cikin tsananin zafin rana su fito da shi wa fi rijlaihi na'am su sanya masa wato kaidi da baibayi na karfe a kafar shi a jawo shi ki haka na misali malam su masa tibirdir daga tufan shi ko wulakanci da ya kawo je su shimfiɗa shi cikin arramba tsananin zafin rana irin ta maka ka san maka da fa ba kun san kan fa ko to tsanin za su a shimfiɗa shi wani misali kuma ba dama ya yi motsi ko ya tashi daga wannan wuri su ɗauko gingime min dutse su ɗibiya a bayan shi sai sun ga baya motsi dutsen da sai an yi wacce bai kun san wacce bai? yawa a yi kama-kama ya tsoron saboda mutum zai ba zai iya kai kamancan kai kamanan sai ya tsoron mala an yi tsayawa la'ila ha'ila na'am فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل haka zai ci gaba da kasancewa har sai hankalin shi ya ma fice ya rasa ina yake
فلم يزل يعذب كذلك حتى هاجر الى الحبشه للهجره الثانيه bai gushe ba cikin wannan hali na azaba har lokacin da Allah ya kaddara mai hijira ta biyu da yayi zuwa Habasha kusan zuwa Habasha zuwa nawa akai akwai hijira ta farko akwai kuma ta biyu na'am wataran sun daura kafan shi da ainihin igiya
ثم جروه وألقوه في الرمضاء sannan suka jawo shi ke suka yi wurgi da shi fin ramba a cikin tsananin dutse wanda rana ta riga ta dafa shi zafi ya shige shi shi ne ramba na وخلقوه حتى ظنوا أنه حتى- ظنوا أنه قد مات wa khanaku sai suka kun san makurewa makurewa نعم shaƙewa shi ne khanaku suka shaƙe shi ko kace suka makure shi har sai da suka ɗauka ya mutu to irin wannan kuwa sai an yi makura in ta kai yanzu ka ɗauki yaya zaki ke wa gada a dawa ko damisa irin su cheetah irin su leopard irin su zaki da Allah idan suka kai wa barewa hariya suke mata da kogon suke rikewa fa kai ba ma barewa karamin halitta ba ko karakan da'in suka kama ka gani katoto ne za a ga zakin ɗan ƙarami amma wallahi sun riƙe ta zaki mugu ne karasa wai ne yasa zaki ya ya sai ka ga to Allah cikin ikonsa ko ya halicci wata dabba da ita ma ke cin mutuncin zaki haka yanzu ka ga maciji magana ke kare magana akwai wata dabba ana kiranta mangus za a ganta da jela baza-baza haka wannan safarar rigima da ainihin cobra gamshe ta sai ta kai shi lahira ikon Allah wani kuma ce har magima tana macijiya to zaki ne wanne ne yake gama da abin wannan misali ne kuma halitta ce ta ubangiji nuna maka ainihin ikon Allah ka ƙara tsoron mahalicci ka san hikima ta sa. na ba ku misalin zaki ne in ya makure in ya tafki to haka suka yi ma suka tafke shi suka makure shi sai da suka yi tsammani cewa ai ma ya riga ya mutu فمر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه sai na bakar wata ran sai ya wuce sai ya gan shi haka ne ko sai na bakar da ya wuce sai ya gan shi shi shiwa
أبو بكر abu fukaiha
فاشتراه sai وأعتقه sai na baka sai ya saye shi ya kuma yanta shi za ka samu cikin asibin hara sai na baka ya irin wannan da yawa ai ba bella ka saya ba daga ciki ya sai abu fukaiha ya biya kudin ya ce na yanta ka saboda Allah na'am
زاد za abajada hawa za mun je ga harafin zayin ko Mhm.
وكان خباب بن الأرج مولى مولى لأم أنباء مم.
بنت سباع الخزاعية وك- وكان حجاجا to cikin musulmi na farko da aka yi musu azaba akwai khabba dan al'arat wato bararren bawa ne kuka ce yaron gida ne na wata mace ba ƙwarisha mai abin hannunta ita ma tana cikin gungun kafirai makiya Allah a lokacin sunanta ummu anmar yar siba al-khuzaiya daga ainihin banu khuza an gane ko abokanan karawan banu bakirin kenan shi khabbab wa kana haddadan makeri ne shine haddad ya kasance mutum ne mai sana'a kira na'am فلما أسلم عذبته مولاته بالنار da ya musulunta kuma yana karkashinta ta san kuma tana da isa da shi ta ce ina ai ba ka isa ba ta azabtar da shi da wuta azaba mai muni
حيث كانت تأتي بالحديد ga ma yadda take sai ta zo da ainihin karfe al-muhammad karfen da aka sa a wuta yanzu in ka je makera kusan ake makarfe kafin a cire karfen da za a dake shi ba sai ya ja zurba shi makeri ya isa ya kama karfen da me yake kama shi na'am awartaki ya dake shi da me guduma to abu ne guda biyu akwai hantsaki akwai awartaki wanne ne hantsaki madalla awartaki kuma fa to to ka ka- kaga shi makeri blacksmith bai sai kama karfin da hannun shi ba ko ba haka ba to haka suke fa sai ta sa ainihin karfe a wuta jazir ta ringa tsosana ba wani wajen exercise ai kaga inda lalas ne lalas ba ana lalas ba me yasa ake lalas ne kun san lalas na'am madalla yanzu kaga misali ciwon kakare aka san mugun ce la kare akwai wanda maganin kakare a mai lalas kawai za ka gudun yana kururuwa ya sanu a kan yarsa abin da ke mai daɗi a duniya kakare da wani ciwo suna kiran shi agwado shi ma mugu ne amma ka to kaga a dalilin kakare sai ai mutum lalas to inda wannan ne sai ka ce to ai ana son a kawo da ciwo to shi wannan lalas ne na tsabar mugunta kawai ita wannan matan ummu anmar فتجعلها على ظهره أو رأسه sai ta sanya masa wannan jan karfe a kan shi a bayan shi ko a kan shi wannan zai fi zafi duk sai dai ka san fata da yake kai kila yana da gashi akwai yarba da kariya amma fata la ilaha illallah suka ce ai asalin masana suka ce masana ilimin dermatology asalin abin da ke dauke da wato zafi ai fata sai shi sallah ce kullama najjuluduhum badalnahum juluda yan wutar da zaran ainihin fatar su ta nuna lugus sai mu kara musu wata azaba fatan Allah ta'ala ce la ilaha illallah kawai abinda take bukata ya kafirta annabi Muhammad shine abinda kafiran maka suka yi shine kamar da na ga muku ai Roman Catholic kafirai suka yi a can kasar da kuma sauran inda suka yi da inda suka yi musulma a nan arewacin najeriya a wurare da yawa Allah ka sama farka daga barcinmu ka kuma kare mu daga shirin kawo na magaba na'am amma abin da zai baka sha'awa haka din ba abin da ya kara ma khabbab illa imanin face imani wa tasbita da kuma tabbatuwa suna azabar suna ƙara riko da addini ta wannan sai bakanta makafirar rai na'am wal mushrikuna aidan kanu yu'azzibuna fayulabununa fayulabununa yawa ويجذبون شعره وقد ألقوه وقد ألقوه ألقوه على على النار ثم سحبوه ثم ثم سحبوه عليه فما أطفأها إلا إلا ودك ظهر إلا ودك إلا فائل ودك yawa فما أطفأها إلا ودك ظهر shi fa wannan sahabi khabbab ba wannan kaɗai ba fa mushrikai sukan taya ita uwar gidan shi ba mata ba nake nufi wanda ta mallake shi uwar gidan shi to to sukan taya ta yi mai azaba ka gane ko ya azabar fayyaluna unuqaw sai su kama wuyan shi sai su murde shine yalwuna wannan kunnin azabar da wannan shine yalwuna yanzu mutumin da ya fika karfi ya maka wannan to me yake so ya karya maka in an karya wuya akwai rayuwa to sun wannan azabar shine yalwuna sai su tankwara su murde ainihin wuyan shi Allahu akbar sannan kuma wayajzibuna sha'rahu in wannan bai game su ba tunda balarabe ne mai gashin kai sai su kama gashin kai pincino wuya ko dai kare ko pincina in ta yi a cizga kan daga inda kai kenan sai jini fito ke duk sun yi wannan kai wata ramma wa kad alqawhu ala nar sai suka kama shi suka jefa shi a wuta sun masu habu alayya sannan suka dinga jan shi ki a kan wutar fama atfa'aha ba abin da ya kashe wutar illa wada ku zaharihi suka ce kitsan bayan shi da ke narkewa ne shi ne ke kashe ma wutar sai kai mamaki wani irin wata mugunta ce wannan ne kuma duk laifin kawai ya yi imani da Allah
ويجذبون ولم يكف التعذيب والاضطهاد عند الرجال المؤمنين wannan azabtarwa wal ittihad da irin wannan kuntatawa shine ittihad an gane ko ba wai ya tsaya bane akan mazaje mu'mini mm بل انتقل إلى النساء المؤمنات ai wannan sharrin ya ciro zuwa ga mata mu'minai فبالغوا في إيذائهم ai mata cikin su sun kai iya korewa wajen cutar da su da azabtar da su
وهذه جميرة أمة رومية قد أسلمت to ga misalin matan kira ka ce to ba wa misalin mata ga sunan ga wannan mata sunanta zinnira ita fa amatun rumiya baiwa ce mutumiyar ainihin rom da ta musulunta ci gaba فعذبت في الله amma aka yi mata bakar azaba saboda ta bi Allah وأصيبت في بصرها حتى saboda عميت.
bakar azaba sai da ma idanunta ya rauni sai da ta makance zinnira sai da ta makance فقيل لها sai kafarai suka ce da ita أصابت في اللات والعزى aha in kafirce mu gumakanmu ne lata da uza da haka suka tafi da idanun kaji su kuma irin nasu mafarkin ke
فقالت ita kuma ta fa- ta faɗa cikin izza ta mumina ta ce da su لا والله ما a'a na rantse da Allah gumakanku ba su bane ba su ma isa ba
وهذا من الله daga Allah ne abin da ya faru da وإن شاء كشف in ya ga dama sai Allah ya yaye min
فأصبحت من الغد وقد رد الله suka بصرها ce washe gari kuma Allah mai da mata idanun nata
فقالت قريش ƙwarsha suka ce هذا بعض سحر محمد kun ga sihirin Muhammad ko kun gani ko kun gani ko wai sihiri ne eh wannan zaka samu cikin littafin Ibn Sa'ad da kuma Ibn Hisham نعم قال
abajada hawadha
أو الحب hutti mun je ga ɗaki ne jamil to fa وهذه أم أم عبيد eh cikin matan da suka gamu da azaba ga ummu ubais جارية لبني زهرة ita kuma kuyanga ce karkashin banu zahara take
لما أسلمت عذبها المشركون lokacin da ta musulunta kafiran maka suka azabtar da ita fa خاصة سيدها الأسود musamman mai gidanta wanda take karkashin shi mai suna al-aswadu ibn abdi yahuz kaji sunan shi eh bawan abdi yahuz su ba abdullahi bane su abdi yahuz wadan wala suwa'a wala yahuta wa yaqwa to sai suke sa ma kansu sunan gunki bawan yahuz an gane ko to wanda ke take hannun shi al-aswad ibn abd yahuz na'am وكان من أئمة الكفر ya kasance daga cikin jigogi na kafirci a makka a lokacin
ومن أعداء النبي صلى daga الله cikin عليه makiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am والمستهزئين cikin masu mai izgili da izgilanci
يا.
ya hutu ya ko mhm
وهذه جارية عم- عمر ابن آه، عمر ابن مؤمل yana من بني عدي jamil cikin kuyangin da aka yi musu azaba ga wata kuyanga ta umar dan mu'ammal ita kuma daga banu adi ne kabilar sayyidina umar kenan
كان عمر بن الخطاب يعذبها قبل إسلامه da kanshi umar yake mata azaba kafin da musulunta tun da ita ke kika bi shi ayya ya shi ma zai bi kaga wato malam Allah gane da mu gaskiya sai ka iske gaskiya in baka fahimci ka sai ka yi rigima da ita daga wani sai Allah ya yi maka wannan duhun jahilci din to sai na Umar ya yi mata azaba number one domin yar gida ce to ya kasance kana ya dirbo hatta ya fito in ya fara dukanta sai ya gaji irin an gaji nan ita yana kallon shi ne hatta ya fito ya mata azaba haka sai ya yanke gabarin azaba ɗin na'am ثم يدعها ويقول thumma yad'uha ثم يدعها sannan ويقول sai ya kyale ta ya ce wallahi ma a da'uki illa sa'ama wallahi na kyale ki ne saboda bugun ya ishe ni haka shi ne sa'ama mana ba ya barki ni kawai na gaji ne kawai eh Allahu akbar فتقول
Sai ta ce.
كذلك يفعل بك ربك haka ubangijinka kai ma zai maka ya addota ta Allahu akbar to kaga Allah cikin ikonsa kuma sai Allah ya ma Umar arzikin musulmi ina Mhm. na'am
وممن أسلمنا وعذبنا في الله أشد العذاب النهدية وابنتها kaga waɗannan matayen su sai ka ce duk baka san su ba in ba don ka karanta tarihi ba ko ba ka ba daga cikin matayen da suka musulunta aka yi musu azaba dan sun bi Allah ashaddal azabi akwai annahadiya annahadiya sunanta ke da ita da ɗanta وابنتها haka ne وابنتها
gaskiya ne da kuma ainihin ɗanta
وابنتها obnatuwa ci gaba
نعم كافرة na كافرة da etta ainihin ya mace ba نعم وكانتا امرأة من بني عبد الله yawa dukkaninsu su biyun ita da yatta karkashin wani mutum ne daga kabilar banu abdullah haka ibn sun ya faɗa ko
وازداد بالمسلمين التعذيب والإيذاء malam azaba sai ta karu ga musulmi da cutarwa abin sai karuwa yayi
فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ما يجدون suka ce kai bari mu je gun annabi mu kai masa kuka na halin da muke ciki sai suka ce ya rasulullah ga halin da muke ciki فكان يصبرهم ويربيهم على ال- على انتظار الفرج القريب وعدم العجل annabi yakan haƙurƙurtar da su sallallahu alaihi wasallam wa yurabbihim yayi musu tarbiyya al alantizar al farj su kuyi haƙuri Allah zai kawo muku al farj yayewan bakin ciki al qaribi nan kusa kuma yakan musu magana ala adamil ajala kar ku yi gaggawa ku yi haƙuri
عن za خباب mu iya cewa ƙarshe ko lokaci Hmm? to
عن خباب بن الأرد رضي الله عنه an قال, samu daga habba dan al'arab Allah ya ƙara masa yadda
قال ƙara ya ce شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kai kukanmu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a waɗannan kwanaki a makka saboda tsananin azaba mun kai mai kuka وهو متوسد بردة a lokacin da ya tada kai da wani bargona shi في ظل الكعبة a ƙarƙashin inuwar ka'aba فقلنا sai muka ce da shi ألا تستوفي ya manzon Allah ba za ka roƙa mana Allah ya taimake mu ba ألا تدعو لنا ba ka roƙa mana Allah ba فقال sai manzon Allah ya ce قد كان من قبلكم يأخذ الرجل yu'khadh يؤخذ الرجل فيوفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار ai cikin mutanen da suka zo gabaninku akan kama ɗaya daga cikinsu a tona ƙasa rami a sashi kwai alfi a sashi cikin rami
ثم يؤتى بالمنشار sannan a zo da nishar zarto فيوضع على رأسه a sanya zarton a tsakiyar kanshi فيجعل نصفين a raba shi gida ويمشط بأمشاط الحديد haka wani za a zo a dinga feɗe shi da masharci irin na ƙarfe ما دون fatar daban naman daban ما دون لحمه وعظمه ga naman daban ga kashin shi daban ما يصده ذلك عن wallahi amma wannan bai sa yayi rauni kan riko da addinin Allah ba والله ليتمن na rantse muku da Allah Allah zai sa wannan abin da kuke gani ya cika dinin ko bai tabbata ba zai kai gaci
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت har matafiyi ya hau abun hawa daga san'a yau san'a capital ina ne san'a babban birnin ina ne ba sani ba yemen kwarai yaman yaman gida biyu ne akwai yaman ta arewa akwai yaman ta kudu amma sun haɗa yanzu sai yaman ɗayan ana kitna da capital sun ita aka sani ɗayan sabuwa ta yan shi'a ita ce ainihin adan sun haɗe to annabi ya ce sallallahu ku kwantar da hankalinku addinin zai cika har mutum ya yi tafiya daga ainihin sana'a zuwa hadramaut garuwa ne guda biyu kamar ka ce mutum zai tafiya daga kano har ya je bama can gabashin maiduguri kaga akwai tafiya ko kuma cikin dare baya tsoron kowa in ba Allah ba saboda tsabar kwanciyar hankali baya tsoron azziba la ya khafu azziba ayna ay la ya khafu azziba alwaw lil afq ko la ya khafu illa Allah wa la ya khafu azziba ala zaman amma da kace la ya khafu illa azziba la kuma baya tsoron kada kora ta ci mai dabbar shi shi la saboda in ka ce isna mai hikimar ka ka fassara su ke wawul al'afar ba ta isna ba ce me kuke fassara zai ibne me fassaran zai fa'akala huzzi'ibu isa ya ce kora amma ba kirkeci suna da bambanci tsakanin su da kirkeci da kura da bambanci na kuma bambanci da kura da kirkeci jinsinsu na halitta ai ba jinsi ɗaya ba ne kirkeci jinsin kare ne kalle shi da kyau ita kura ba a gida waye danginta kai malam afiya na ina ai sai dai ka ce gada ita ce dangin akuya a gida ko abin da amma kura ba ta da dangi a gida ko akwai amma bauna saniya damisa to ba akwai magen juda ba amma kura ba ta da dangi ka bincika da kyau sauraka kenan masu fassara ribu da kura ba haka ba sunan kura sunanta abdabu'u abdabu'u amma kissar annabin Allah Yusuf da aka ce fa akala hudhibu yawanci abinda aka fassara mana tun muna zaure Allah ya saka malaman mu shine kora la'alla saboda mu da shine madalla ya kama lokaci idan kalma aka same ta a kasar Laraba muka neme ta nan muka rasa yanzu misali me fassaran khallu kunu muke cewa amma yace kunu akwai abinda muke da shi kuma su ba su da shi yanzu da sunan goro da larabci ɗambul babu bahaushe ne yake kira ce ɗambulu ko yin kaje maka aka cire shi ma haɗa ce haɗa ɗambulu ita yashi ɗambul ce ɗambulu wanda bala bai sani ba to kun san abin da suke kiran goro aljoro a makka aljoro yana inda ka joro saboda babu ne aiki shi ne cikin a larabtar da shi amma ka ce ɗanbulu wannan hausa ce kawai ta ƙasar hausa ba su kira ce abin saboda haka azibu wato wa iyakun wato ainihin mutum zai yi tafiya daga san'a har ya tafi hadara mau baya tsoron kowa in ba Allah ba kuma baya tsoron kora mutum zai haka din ko kirkeci ta kai rida da cafka ga dabban shi ma'ana to me me ma'anar na magana ma'ana zamani na zuwa da musulunci zai mamaye duniya duk iya kafirai kuwa to ba mun gani a yanzu ba yanzu ba addinin da ke saurin yaɗowa irin musulunci duk da tsiyarsu wani arni wai ya kona qur'ani a sweden duk kuwa tsara tsiyarsu an yi kaza kaza kaza to ka kona qur'ani a zukatan mahaddatan mu za ku ce mana shanin Allah ne kawai ka kyale musulunci kawai kuma wannan shine addinin dukkanin annabawa dukkanin su musulunci suka karanta to shine manzo Allah ke kwantar da hankalin su zamani na zuwa za ku samu natsuwa mutum ba wanda zai tsoro sai Allah ba zai ji tsoron kirkici akan tumakin shi ba mushkilar ita ce walakin na kun sai daga gafa kuke a wata ruwaya Nuhu Sulasulam yana shimfiɗa ainihin bargon shi mun gamu da tsanani mai muni daga sharrin kafirai ila hazal hat to sai mu tsaya nan domin ka kalli ila hazal hat suna jin ya sa da babban abin nan ko tawada irin kenan nan zamu tashi insha Allah tabaraka wa ta'ala wa iyyakum Allah ya kara mana albarka gaba da ya sa mu dace ka azurta mu da imani da gaskiyar ya Allah ka azurta musulmi da arziki mai alkhairi zabe Allah ka sa ai salin alim Allah ka kiyaye tashi hankali da fitina rabbal alamin ka ba kasan zama lafiya ya Allah marasa lafiyar mu Allah Allah ka fara kafadun su inda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu Allah ka mai ayyan mu tarbiya ka kare su daga fitinar zamani ya Allah دكن الخير الله كدقى عن المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين